أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد ينقوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا تقوز قوة بكوي هجراء النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم دا قبرنا مكة ذوى مدينة da shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da ɗaya wanda ya zo daidai da uku ga watan uku a Gregorian kalanda dubu biyu da ashirin wannan shine kasar ɗinmu na goma sha biyu daga cikin jeren giyar karatuttukan littafin alwaziz fi fiqhi sunnati wal kitabil aziz ta'alif ad-doktor al-allama abdul azim al-badawi Allah madaukakin sarki ya masa rahama a idan jama'ar musulmi basu manta ba satin da ya gabata mun kammala da babun da ke magana akan wato a sunan fitra wato sunnoni waɗanda suke na musulunci waɗanda ake so musulmi ya ainihin wato kiyaye su tun daga abin da ya shafi ainihin wato a al-istihdad da sauransu da kuma abin da ya shafi a tashi da daddare ai aswaki ko kuma lokacin shiga sallah ko lokacin ainihin wato a yin alwala ko wani a makamancin wannan sannan muka zo muka yi magana akan wato falala da alherin furfura da kuma haramcin tsige ta ko cizge ta ko cire ta wanda hadisi na ƙarshe da muka karanta shine hadisin Abdullahi dan Abbas wanda al-Imam Abu Dauda ya rawaito al-Imam Ibn Majah a cikin sunan nasu ya rawaito haka al-Imam ainihin wato Nasa'i ya rawaito shi cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce a nan gaba a cikin al'umma ta za a samu waɗanda za su dinga ainihin wato a yakhdibuna bisawadi za su dinga ainihin wato yin ko rina gashinsu da bakin rini ko da bakin mai ko da bakin wani abu manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa ba za su ji kanshin aljanna ba ka hawasilil hamam wato gashinsu zai zamanto kaman kundin baru saboda baki ko wani a makamancin haka annabi ya ce ba za su ji kanshin aljanna ba Allah madaukakin sarki ya tsare mu yau za mu tashi adabul khala ladubban da ke magana akan yadda ake biyan bukata fitsari ko bayan gari kamar yadda za mu zo mu ji cewa wannan a addini bai bar duk wani lungu ba face san da ya shiga ya faɗi ga yadda za a yi da haka in ka ga kana yin wani abin da ba haka yake ba a addini da sunan baka sani ba to baka je ka karanta bane ba kuma ka je gurin da ake karantawa bane amma babu wani abu a musulunci wanda musulunci bai yi magana ko yi jawabi a kansa ba Allah ya shiryar da mu adabul khala ladubban yanda ake biyan bukata malam yace yustahabbu liman arada dukhul al khala'i أن يقول بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث وذلك لحديث علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ستر ما بين أعين الجن وعورات بني آدم إذا دخل أحدهم الخلاء أن يقول بسم الله ما لن يتي يستحب أنسو abu ne wanda aka so liman arada dukhulal khala ga wanda ya nufaci zai shiga ban daki idan ka zo zaka shiga ban daki kafin ka shiga an ya kula bismillahi mutum ya fara cewa bismillahi kafin ya ainihin wato shiga ban daki din sannan bayan ya ce bismillahi sai ce Allahumma inni a'udhu bika ya Allah ni ina neman tsarin ka minal khubusi daga aljanu maza wal khaba'ith da kuma aljanu mata an gane ko kuma idan ka dauki al khubus mufradi al khaba'ith sai zama jam'i amma malamai na hadisi suka ce ko idan ka je kana karanta sharhu ma'anil athar a za ka ji bayani kan cewa alkhaba'iz din da ya zo a shiga ta jam'i amma ana nufin aljanu mata wal khubus kuma ana nufin aljanu maza ko aljani namiji an gane magana da kyau ko za ka faɗi wannan bismillahi allahumma inni a'udhu bika min al khubusi wal khaba'ith wa dhalika li hadisi aliyin radiyallahu anhu Dr. Allama Abdulazim Albadawi ya ce za ka faɗi haka ne saboda mun samu hadisi daga Aliyu ɗan Abi Talib, Allah ya haɗa mu da shi a Janatul Firdaus, yake cewa annan nabiya sallallahu alaihi wasallama ƙala annabi ya ce, Satru ma baina a'yunil jinni, sitirar da ke tare tsakanin idanuwan aljanu wa aurati bani Adam da kuma al'aurar ɗan Adam, idan da khala ahaduhumul khala idan ɗayansu ya shiga ban ɗaki, an ya ƙula bismillahi shine ya ce bismillahi cewarsa bismillahin nan ita ne take tare idanun aljanu daga al'aurashi kuma take tare cutarwar aljanu daga al'aurashi ko daga jikin shi ko lafiyar shi saboda shi ban ɗaki matattara da kuma matara da dabar aljanu ne ba kuma ban ɗaki ba duk inda yake da ƙazanta ka kiyaye wannan duk gurin da yake da ƙazanta ya sa ma aka ce min alkhubus wal khaba'is daga cikin ma'anonin alkhubus wal khaba'is din shine ƙazanta da ƙazantoci an gane magana da kyau ko to wannan shine don haka daga cikin babban abin da musulmi ya kamata ya fahimta shine lallai duk inda ƙazanta take to matattara da matara da dabar aljanu ne musamman miyagunsu masu cutar da mutane don haka duk lokacin da ka tinkaru gurin ko ka zo gurin da nufin wata bukata ta kawo ka ta dole tunda kaga ai gurin kazanta ba gurin rayuwar dan adam bane ai ko sai dai in wata bukata ta kama ka zo gurin zaka yi wani abu to kafin ka aiwatar da duk abin da zaka yi sai ka ce bismillah an gane magana da kyau ko to kana cewa bismillah din nan to wannan sai ya sai zamanto maka kariya daga dukkanin abin da wannan aljanu da suke wannan guri suke da hi na cutarwa don haka ake so ita wannan bismillahi ɗin da kuke gani wallahi tallahi ba a yi kalma mai ƙarfi wajen ruguza alkadarin miyagu da mugaye irinta ba ba a yi kalma mai fawa full fawa wajen rusa alkadarin masihirta da matsafa da masu kulumboto da wanda zai zubo ba guba da wanda zai an tayo maka masifa sama da kalmar bismillah ba karfin bismillah ne fa yasa ba ma annabi Muhammadu kaɗai aka ba bismillah ba an bawa annabawa da yawa daga cikin annabawan an bawa annabi Nuhu wa qalar kabu fiha bismillah majraha wa mursaha inna rabbi lagafurur rahim وهي تجري في موج كالجبال كو وقال اركبوا فيها الله yace sai muka ce wa annabi nuhu irkabu fiha ku hau jirgin ruwan nan da kai da mabiyanka amma da me bismillah da sunan wa da sunan Allah bismillah in kun hau ba abin da zai faru kuma da suka hau ba abin da ya faru saboda me saboda sun ce bismillah yayin hawa amma mutum zai zo yana abubuwa yana waƙoƙi yana kaɗe-kaɗe yana abin nan ba abin da ya dame yana fito yana kaza yana kaza abinci ne ya zo zai ci yana kantire kantire kawai sai kantara lauma kawai ba abin da ya dame shi ko bai ce bismillahi ba ɗaki zai shiga bai ce bismillahi ba wandansa zai sa ko riga bai ce bismillahi ba tare da cewa wataƙila an sihirta rigar ko wandan kawai jira kawai ake ake ya saka shi kenan sihiri ya kama shi wannan tuwo da aka kawo masa ko wannan shinkafa da miya da man shanu da aka kawo mishi an gama barbada sihiri a ciki abinda kadai ake jira shine ya kuskure ya fara anta ya lauma bai ce bismillah ba yana yin kuskure ya fara ci ba bismillah kenan wannan sihiri ya kama shi daram an gane magana da kyau ko sannan aka bawa annabi Sulaimanu bismillah qalat balqisu tace ya ayyuhal mala'u ya ku mutane na ya ku manyan fada na fata an fahimta mala'u ai ko da Hausa aka ce mala'u ka san manya ake nufi ko na fata an fahimta ya ayyuhal mala'u ya ku manya-manyan fada king makers waɗanda ake tattauna harkar mulki da su inni ulqiya ilayya kitabun karim jiya da daddare na farka kawai kan gado na sai na ga wani littafi ita da kanta he ta ce karimun littafi ne mai karamci me dalilin da yasa ya zama mai karamci ta ce innahu min sulaimana wa innahu bismillahir rahmanir rahim daga annabi Sulaiman ne sannan shi kuma Sulaimanin daga gurin Allah da sunan Allah mai rahama mai jin yanzu wannan ya nuna ashe kalmar bismillahi tana da fawa wannan yasa ba ma annabi Muhammad kadai Allah ya danka wannan kalma ba sanda ya fara ba wasu annabawa kafin zuwansa shi ma da ya zo sai Allah ya bashi ita saboda alherin da ke cikin bismillah amma da yawa mutane suna neman special addu'a sun watsar da wacce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo musu da ita yana nema sai an bashi wata ta garanti wai garanti to akwai garantin da ya wuce na gurin Allah da Annabi Muhammadu jama'a in ka ce ka ce bismillah ta malam garanti nake bukata garanti trust a bani wacce daga an yi zata ce oh la ilaha illallah to ai wacce akallan yace ayi da wacce annabin yace ai su ne wanda in an yi za ta ci mu duk wacce muka yi ba za ta ci ba in ba wacce ta zo daga gurin Allah ko annabi Muhammadu ba jama'a haka ne ko ba haka ba to kaga wannan matsala kenan saboda haka kalmar bismillahi tana da ainihin wato fawa tana da ƙarfi tana kuma ainihin wato ruguza duk alkadarin muyagu da waɗanda suka abin nan kullo maka kulleleniya ma damar duk abin da za ka yi za ka ce bismillahi da izinin Allah Allah zai kare ka ai kaji yanzu annabi ya ce satru ma baina a'yunul jinni wa aurati bani adam idza dakhala ahaduhumul khala an yaqula bismillahi sitirar da ke tsakanin idanun aljanu da al'aurar ɗan adam lokacin da zai shiga ban ɗaki abinda zai suturta idanun aljanu daga barin al'aurar shi shine ya ce menene bismillahi an gane maganar da ke ku bismillahi saboda haka mu kiyaye wannan bismillahi din Allah maɗaukakin sarki ya dacar da mu to kuma ku lura duk da zamu zo mu bayani a can gaba amma dai bari mu yi tsokaci akai ku lura ita kalmar bismillahi tana da siga guda biyu wajen yinta da kuma guraben yinta guraben yinta kala biyu ne sigarta ma kala biyu ne idan mutum abinci zai ci sai ce bismillah na fata an fahimta an gane magana da kyau ko idan mutum tufafi zai saka sai ce bismillah idan ban ɗaki za ka shiga sai ka ce bismillah an gane? haka duk wasu abubuwa wanda suka shafi aiki eh wanda za ka gabatar da gabarka sai ka ce bismillah amma idan karatu za ka yi ba za ka ce bismillah ka yi shuru ba sai dai ka ce bismillahir rahmanir rahim ku lura da wannan ka'idar tana da muhimmanci kar ka zo cin tuwo ka ce bismillahir rahmanir rahim kai bid'a annabi muhammadu ba haka ya karantar ba jama'a kun fahimci magana iya abin da ya karantar za ka yi lauma ka ce menene bismillahi kai shiru za ka higa ban ɗaki kar ka ce bismillahir rahmanir rahim a'a bismillahi za ka sanya tufafi bismillahi za ka tahi daga zaune bismillahi za ka zauna daga tsaye bismillahi amma za ka karanta alkur'ani bismillahir rahmanir rahim za ka karanta alwajiz bismillahir rahmanir rahim ina fata an fahimta kun bambance wannan shine ka'ida to sannan mu lura duk wani abu da ɗan adam zai fara to da bismillahir rahmanir rahim zai fara shi idan na karatu ne ba a fara karatu da a'udhu billahi minash shaitanir rajim ba a farawa musamman karatu wanda yake gama gari na littattafai da shauransu ina fata an fahimta ana fara shi ne da bismillahir rahmanir rahim ku rike wannan ka'ida amma idan karatun alqur'ani ne eh to za ka fara da menene a'udhu billahi a'udhu billahi sami'il alim minash shaitanir la'inir rajim sannan sai ka ce menene bismillahir rahmanir rahim sannan sai ka hau kira kun fahimci maganar da kyau ko saboda me saboda Allah madaukakin sarki ya ce idan za a fara karanta alqur'ani ko wa idza qara'ata alqur'ana fasta'iz billahi sai ce me min ash-shaytanir rajim in zaka karanta alqur'ani ka nemi tsarin Allah daga shaydan to nan ne kade zaka yi a'udhu billahi min ash-shaytanir rajim ko a'udhu billahi samiil alim min ash-shaytanir la'inir rajim ina fata an fahimta sannan sai ka ainihin wato fara da menene shi yasa za ku ga yawanci idan muka zo karatu sai ku ji mun ce bismillahir rahmanir rahim innal hamdalillah sai mu shiru babu a'udhu billahi haka ne ko ba haka ba da duk haka muka yi ta a'uzantowa daga baya duk muka karanta alhamdulillah karatu ya iso mu cewa cewa a'udhu billahi a farkon karatuttukan littattafai da sauran wasu abubuwa makamanta irin wannan ba karatun alqur'ani ba malamai sun tabbatar da cewa bid'a ne haka da haka bismillahir rahmanir rahim innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu sai ka gama sai ka higa alwajiz ka gama ka higa bukhari ka gama ka higa muslim ka gama ka ku lura da malamin mu malam musa in yazo a'udhu billahi yake farawa me yake farawa bismillahir rahmanir rahim wannan ita ce sunnar manzon Allah yasa dole fa sai ka tsaya ka abubuwa na addinin nan wallahi tallahi suna buƙatar nutsuwa ne ka tsaya ka nutsu daki daki ka lura da menene kaza a guri kaza me ake cewa a guri kaza me ake Allah ya dace da mu to don haka mutum ya ce bismillahi wannan hadisi da yanzu muka ji hadisi ne wanda ya zo a cikin sahihu sunan ibn sunan ibn maja ya zo a cikin sunan tirmidhi a wa hadha lafzuhu a wannan lafazi ne na shi tirmidhi din haka imam ibn maja ya fitar da shi an gane ko a ya ce wa inda hu idza dakhala kanif ko badalan min idza dakhala khala shi ya zo cewa idza dakhala kanif idan mutum zai higa kanif maimakon idza dakhala khala idan mutum zai higa alkhala'u wanda shine ban daki an gane magana da kyau ko wali hadisi anas radiyallahu anhu qala kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam idza dakhala alkhala'a qala allahumma inni a'udhu bika min alkhubuthi wal khaba'ith an gane magana da kyau ko ya tabbata kuma har ilau daga hadisin Anas dan Malik Allah ya hada mu da Anas a Jannatul Firdaus Anas yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kana ya kasance ina fata an fahimta malamai suka ce galibi idan aka ce kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ya fa'alu kaza to aka ce wannan fi galibin min hayati abin da ya fi yawan faruwa kenan a rayuwar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yawanci in ka ji sahabbai sun ce kana ya fa'alu kaza to yana yawan aikata wannan abu bai cika yin bai cika barin sa ba in ba nadiran jiddan ko mantuwa ko wani a makamancin haka ba idan annabi ya zo zai shiga ban daki in ji Anas dan Malik qala sai ya ce Allahumma inni a'udhu bika ya Allah ina neman tsarin ka minal khubuthi daga al khubuth shine aljanu maza wal khaba'ith da kuma aljanu mata na fata an fahimta to akwai wata kalma bari in dan yi tambihi akan ta ita wannan kalma ta zo in ban manta ba a cikin al-akhbari na Abdurrahman al-akhbari Allah ya masa rahama kuma ina tsammanin ta zo a cikin al-iziyya kitabul iziyya abin nan iziyya na na, na fiqhu cewa Allahumma inni a'udhu bika min al-khubuth wal khaba'ith sai wa minar rijisin najasi wa minar shaitanin rajim haka ne to wa minar rijisin najasi wa minar shaitanin rajim bid'a ne kar ka sake faɗa daga yau bai tabbata a sunar manzan Allah ba an gane magana da kyau ku haka za ku yi ta haƙuri fa da ni da ku duka haƙuri zami sai ka shekara arba'in akan abu rana ɗaya sai mu buga masa bom mu ta da shi aiki saboda manzan Allah ya tada hi aiki sahabban annabi sun tada hi daga aiki jama'a kun fahimci magana ai cewa muka ba mu ce muku ku zo mu bi mazhaba kaza ba cewa muku muka ku zo mu ba annabi Muhammadu ko to dan haka duk wani abu da ya zo sai ya zama ya saba wa tafarkin annabi Muhammadu nan to da mu da ku alkawari muka yi za mu ajiye shi mu ɗauko na annabi Muhammadu mun yi alkawarin haka kowa ya alƙawarin haka to masha Allah to saboda haka duk inda muka zo muka samu akwai wani abin da ba yadda annabi ya ce bane to za mu yi tambihi cewa ba haka abin yake ba ko kuma an samu wani ƙari ko wani a makamancin wannan Allah ya shiryar da mu don haka wa minar rijisin najasi wa minar shaitanin rajim bai tabbata a sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ba ai kamar lokacin da aka gama alwala ne Allahumma inni menene ake cewa Allahumma ja'alni من التوابين da farko dai tukuna ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah ko ashhadu anna muhammadan rasulullah sai allahumma ja'alni min at-tawabin wa ja'alni min al-mutatahhirin to wa ja'alni min ibadika salihin to ka salihu bid'a ina fata an fahimci magana bai tabbata a sunnar manzon Allah ba don haka Allahumma ja'alni minat tawwabina wa ja'alni minal mutatahhirina shikenan iya nan annabi Muhammadu ya karanta kun bayyanci magana da kyau ko Allah ya saka malaman da suka ƙara amma dai ƙarin bai tabbata a sunnar manzon Allah Allah ya musu rahama ya hada mu da su a jannatul firdaus to irin waɗannan duka in mun zo za mu ci gaba da bayani akwai kuma abin da zaka ga shi kuma ya zo da ƙari amma an rage shi to shi kuma mun zo sai an cika ta kamar misali hadisin wannan hadis 13 ko hadisin yan boko eh la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi to yawanci nan ake tsayawa to amma akwai ƙarin menene min alkhairi to malamai suka ce in dai har ka san da wannan ƙarin ya tabbata ka san haka an taɓa karanta ma amma sai ka zo za ka ja hadisin nan sai ka tsaya la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi sai kai shiru to kai bid'a dan me yasa ka tsaya ka karasa shi har karhe mana jama'a kun fahimci maganar da kyau ko sai ka karasa shi amma in baka sani bane to wannan wani abu ne daban amma ma damar ka sani cewa ya tabbata to ka daina tsayawa a iya nan sai ka karasa min alkhairin nan an gane maganar da kyau ko Allah ya shiryar da to wani abu zaka samu ba abu kaza sai aka ƙara wani kuma zaka samu da abu kaza sai aka rage haka za a yi ta gyaggyarawa wannan shine gyaran addini din kenan inda duk aka ji an ƙara wani abu to a ce wannan ƙarin babu shi inda aka ji an rage wani abu a ce a akwai kalma kaza an rage ta a ƙara ta ina fata kun fahimci magana Allah ya shiryar da mu wali mun karanta hadisin Anas ko saniyan abu na biyu daga cikin al'adabul adabul khala wa yustahabbu idza kharaja an yaqula ghufranaka to kuma mustahabbi ne an so in aka ce mustahabbi fa ana nufin sunna ne kenan tunda ana so a aikata ko to ana so an yaqula mutum idan ya zo fita daga ban daki sai ce ghufranaka gafararka nake nema ya Allah jama'a ku duba ku ga yanzu dan Allah me yayi aikin sabo a shiga ban daki da biyan bukata da tsarki da fitowa menene ka saba wa Allah a ciki balma abin da kai ibada ne tsarki ka je kai tsarki yana daga cikin ibada biyan bukata ka je kai biyan bukata yana daga cikin ibada tunda ka raba kanka da wata matsala ko to amma da zaka fito sai aka ce kai nemi ka nemi gafarawa Allah gufranak sai malamai suka ce ishara ne akan cewa in har aikin da babu aikin sabo a cikinsa aikin da aikin alheri ne amma kana neman gafara Allah to dan Allah ina ga hayaniyar da kai kada kanka tukunna ka tabbatar akwai matsala a cikinta kawai ka tashi ka tafi baka nemi gafara ubangiji ba wannan yana nuna ahe istighfari da neman gafara ubangiji a kowanne yanayi ana buƙatar musulmi amma in ba haka ba me laifin da musulmi yayi a shiga ban daki da fitowa da zai nemi gafara babu laifi shine gaskiyar magana duka ayyukan da ayyukan alheri ne gaba ɗayansu amma aka ce ya ce gufuranaka me ya gufuranakan shine malamai suka ce dan a nuna maka cewa a kowanne hali kana bukata ka nemi gafara Allah sannan kuma ta iya yiwuwa a tsakanin shigar ka ban ɗakin nan da fitowa ka samu wani kuskure ko ka aikata wani abin da ba haka ya dace ba to wannan gufuranakan sai ta kankare maka wannan zunubin jama'a kun fahimci magana da kyau ku to saboda haka ana buƙatar ya a dinga yawan istighfari wannan alama ce da take nuna musulmi ana so ya dinga yawaita istighfari a kowanne yanayi astaghfirullah wa atubu ilayhi astaghfirullah wa atubu ilayhi an gane magana da kyau ko ko kuma sayyidul istighfar Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahadika wa wa'adika mastata'tu a'udhu bika min sharri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta wanda annabi yace duk cikin nau'ukan abin nan addu'o'in da ake neman gafara Allah da su babu wanda ya kai wannan ƙarfi da fawa wajen yawan gafar wato kankare wa bawa zunubi ina fata an fahimta shine sayyidul istighfari to mutane su dinga yawan neman gafara Allah musamman a wannan yanayi da muke ciki wanda mu mun sani cewa laifuffukan mu duk su suka ja mana bala'o'in da suke faruwa da mu to yawan istighfari yana da fa'ida domin zai dauke mana masifu zai dauke mana duk wata bala'i da muke fama da ita fa qul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa alaikum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara ma lakum la tarjuna lillahi wa qara an gane magana da kyau ko Allah ya dacar da mu dan haka sai ka ce gufranaka to har ilau kuma a shi ma a gufranakan nan akwai abin da aka kara shi ma mai akhdari ina jin ko mai iziya ko mai ishmawi ya kawo shi e gufra na karabbana azhaba annil adha wa afani ko yawa gufra na karabbana azhaba annil adha wa afani to duk wannan abin da kaji na faɗa yanzu ka afo bid'a har ilau bai tabbata a sunnar manzon Allah ka ce azhaba annil adha wa afani ba gufra na karabbana azhaba annil adha wa afani wannan bai tabbata a sunnar manzon Allah ba gufranaka sai kai shiru da bakinka gum kawai gufranak sai kai gum da bakinka to kai sunnar manzon Allah ke kana ƙara wani abu akan gufranaka kai bid'a Allah ya shirye da mu haka za ku yi ta hakuri mu ma mu ta hakuri da ku eh Allah ya shirye mu baki daya ya dora mu akan layin Allah da manzon Allah wannan hadisi da muka ji cewa idan mutum ya fito daga ban ɗaki ana so ya ainihin wato ce gufranaka sahihi ne imam ibn maja ya fitar da shi ko haka al-imam abu dauda ya fitar da shi tirmidhi ma ya fitar da shi an gane magana da kyau ko salisan abu na uku daga cikin ladubba na shiga ban daki ko na biyan bukata bayan faɗin bismillahi da kuma gufranaka lokacin fitowa yace wa yustahabbu an yuqaddima rijlahu al-yusra fi dukhuli an so idan musulmi ya zo shiga ban ɗaki ya fara shigar da kafar menene kafar hagu wal yumna fil khuruji idan zai fito kuma ya fara fitowa da kafar menene dama me yasa sai malam yace wa zalika li kauni tayamuni wannan an yi haka ne saboda kasancewar damantawa ma'ana farawa da dama fi ma huwa sharifun ana yin sa ne a gurin abin da yake da daraja abin da yake da kima abin da yake da wata martaba ta musamman yanzu kenan idan mutum zai shiga masallaci yana da kima to idan zaka shiga da wata kafa zaka fara kenan da dama an gane magana da kyau ko amma da Allah me ya kimar ban daki ba shi da wata kima ba shi dai ba kwanciya ake ba shi ba bacci ba shi ba zuwa a zaya a shimfida tabarma a zauna a hira ko a ci abinci ba to a nan sai aka ce ka fara gabatar da kafar menene kafar hagu shine ka'idar da malamai suka sa wato kenan wannan sai nuna ba kuma iya ban daki da masallaci ba sai ka lura duk gurin da yake da daraja a musulunci ko yake da daraja a bisa zamantakewa da mu'amalar mutane na yau da gobe to in za a shiga gurin da wata kafa ake farawa da dama duk gurin kuma da bahi da wannan kimar bahi da wannan martabar bahi da wannan darajar bal ma kazanta ne ko wani amma makamancin haka a gurin in za a shiga gurin da kafar me ake farawa da hagu shine kawai ka'idar ka rike wannan ka'idar da haka in ɗakin ka zaka shiga ka fara da dama tunda ɗakin ka ma ai mai daraja ne yawa akwai ma inda ya kai daraja in ba ɗakin Allah ba tunda a can kake kwanciya a can kake komai ko ba haka bane haka zaka shiga sai ka shiga da dama babu laifi an gane magana da kyau ko Allah shirye da mu to shine yake cewa wa zalika li kauni tayamuni fi ma huwa sharifun an ce kai haka ne saboda farawa da dama yana ana yin sa ne a gurin da yake abin da yake da daraja wat tayasuru farawa kuma kuma wat tayasuri da farawa da hagu kuma fi ma huwa ghairu sharif ana yin sa ne a gurin da ba sharif ba ba abu ne mai daraja bai mai martaba ba wa kad warada ma yadullu alaihi fil jumla sannan kuma abin da ke nuna hakan ya zo a dunkule ma'ana malam bai kawo nasoshi da suka nuna haka ba amma dai yayi ishara zuwa ga littafin da mutum zai je domin karanta wannan sai yace kara ka je ka karanta as-sailul jarrar nan gane magana da kyau ko insha Allah ta'ala zaka samu karin bayani dangane da wannan to malam sai ya wuce to mu ma kuma haka zamu wuce rabi'an na hudu daga cikin ladubban menene ladubban biyan bukata ko shiga ban daki ko wani makamancin haka malam yace wa idza kana fil qada'i wa idza kana fil qada'i istuhibba lahu al ib'ad hatta la yura an jabir radiyallahu anhu qala kharajna ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fi safarin wa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam la ya'ti al baraza ko baraza hatta yataghayyaba fala yura to sai malam yace abu na hudu daga cikin ladabin da ake bukata musulmi ya kula da shi dangane da biyan bukata yace wa idza kana fil qada'i idan mutun yazo biyan bukata din istuhibba lahul ib'ad an so mutun yayi nesa da jama'a wannan idan ya zama a fili ne kenan ba cikin ban daki ba ba ginan nan ban daki ba kuna cikin tafi na'am oh afwan fil fada fada fili wato gurin da yake fili alqada kuma biyan bukata fili idan gurin fili ne wanda babu jama'a a gurin ko ma'ana babu ban daki ba ginan nan ban daki bane istuhibba lahul ibadu to an so mutun yayi menene yayi nesa da mutane jama'a kuna fahimtar magana da kyau ko kuna tafiya kun kama hanyar Kano sai kace kana bukatar zaka yi fitsari ko bayan gari sai direba ya tsaya sai kaga guri ne wanda misali fili ne jeji ne to kada ka tsaya inda mutane za su dinga hango ka sai ka nemi bayan wata bishiya ko lanho in ma za ka tsaya a kusa kenan in kwa babu wannan to babban abin da aka fi so shine kai nesa ta inda ba za a dinga hangowa ana gane dan adam ne a gurin ba jama'a kun fahimci magana sai dai a ga alamun dai ga wani abu can fari ko baki ko bulu ko wani a makamancin haka amma a gane ga hannu ga kafa ga kaza ba a so haka ake bukatar mutum zai biya bukata idan a fili ne inda babu jama'a ko ba ma'ana ban ɗakin da babu gini jama'a kun fahimci magana da kyau ko wannan shine hatta la yura har ya zama ba a ganin mutum an jabirin dalilin mu akan haka daga jabir Allah ya kara wa jabiru yadda jama'a qala jabir yace kharajna ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fi safarin mun fita a halin tafiya tare da waye tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wa kana rasulullahi la ya sallallahu alaihi wasallama la ya atil baraza annabi ya kasance baya zuwa fitsari shine albaraz ko kuma ka ce ainihin wato biyan bukata kawai a dunkule hatta ya taghayyaba annabi har sai ya buya wa jama'a fala yura ba a kallon shi jama'a kun fahimci magana da kyau ko albaraz a nan alfaba ko ya sa wato zuwa biyan bukata a gurin da yake fili an gane maganar da kyau ko wannan hadisi da muka ji cewa annabi yakan yi nesa baya tsayawa kusa da jama'a idan ya tashi biyan bukata sai ya zo a cikin sahihu ibnu maja ya zo a cikin abu dauda ya zo a cikin tirmidhi min hadisi anas daga hadisin waye hadisin anas dan malik Allah madaukakin sarki ya karawa anas yadda ina fata an fahimta wannan yana daga cikin ladabi na hudu shine wato nisantar mutane a gurin da yake fili ne idan ka zo biyan bukata ba a so ka tsaya a kusa in kuma a kusa ne kamar yadda muka ce ya samu wani bishiya ko wani guri da zai buya ta yadda ba za a hango shi ba abu na biyar daga cikin ladubban biyan bukata wa yustahabbu Allah yarfa'a thawbahu hatta yadnuwa min al-ardi an so idan mutum yazo zai cire tufafin shi wando ne ko zaka daga rigar ka ne to kar ka daga rigar ko ka ja wandan kasa har sai kai dab da kasa kana dab da tsugunnawa sannan ka daga saboda ya zama daga ka daga tufafin ka ko ka ja wandan ka to kai tsaye zaka zaka tsugunna ne wanda ke kusa da kai ba zai tsinkaye al'auranka ba ku duba ku ga yadda za ka ga wasu na yi a bakin kasuwa ko kuma a wasu gurare na harkokin jama'a wani wallahi yana daga tsaye ma zai ja wandan gaba daya bai ma fara alamun tsuguna ba zai ja wandan shi wani yana daga tsaye zai ɗaga rigarsa sama duwawunsa gaba daya a waje sannan ne zai fara yunkurin tsugunnawa waɗanda duk suke kusa da shi yara da ƙananan da mata masu talla da wane ne kowa ya ga al'aurar shi wato ita al'aura wani abu ne na sirru wanda Allah ya ɓoye wa ɗan adam shi yasa Allah ya tsine wa masu bayyana al'aurarsu saboda akwai fitina da masifa a cikin bayyana al'aura jama'a an gane magana da kyau ko amma da ke turawan yamma sun gane wannan illar sun gane wannan abin da Allah ya hana mu su kuma sai suka shigo mana da abubuwan bayyana al'aura yau an wayi gari idan ka hau kan social media kaga irin abubuwan da ake bayyanawa na al'aura abin zai baka takaici ku duba ku ga biyan bukata za ka yi amma annabi yana koya maka cewa kar ka cire tufafinka sai ka yi dab da tsugunnawa sannan ka cire saboda sitirta al'aurar dan adam sitirta al'aurar namiji da sitirta al'aurar mace mace kamma ba a yadda da biyan bukatar ta a bakin kasuwa ba kamar yadda wataƙila za mu zo mu ji insha Allah to amma kai namiji da aka yarje ma kai to ana so ne ya zamto ka rufe al'aurar ka ta ko ta wani bangare saboda ka rufe ta kada wani ya gani al'aura sirru ce Allah ya haramta a gani wannan yasa Allah san da ya kai ta wani lungu a jikinka sannan ya je ya ajiye maka ita da Allah yana so a ganta da sai manna ma ita a goshi raba da kenan sunan wani na fata an fahimta kana tafiya rabe rabe jale jale hakan nan kaga akwai matsala ko ba haka bane jama'a kaga Allah yana so a ganta kenan shi yasa sai ya ma haka amma da ke Allah baya so a ganta sai nemi wani lungu can cikin jikinka ya je boye ta a gurin amma dan jaraba wani sai ya fito ya bayyana ta ko ba haka bane jama'a ba daidai bane wallahi saboda haka kowa ya ji tsoron Allah ya kiyaye al'aurarsa ya tsara al'aurarsa tsara al'aura alheri ne bayyana ta masifa ce ku duba ku ga yadda bayyana al'aura ya jawo ake wa mata fyaɗe ya jawo zina ta yawa duk ba wani abu bane ya jawo wannan bayyana menene ya yawa al'aura domin ita al'aura ba wai sai ta fito fili an ganta ba ma in dai zaka sa wani tufafi da zai bayyana ga alamunta ya bayyana to ka bayyana al'aura amma mata ka duba haga yadda suka koma duk yadda za ka yi da ita ta sa lufaya wadatacciya ba za ta saka ba duk yadda za ka yi da ita ta saka tufafin da zai sitirta al'aurata ba za ta saka ba bayan Allah maɗaukakin sarki da kansa ya yi umarni da haka yudunina alaihinna min jalabibihinna kuma Allah ya faɗi fa'idar sitirta al'aurar cewa daga cikin fa'idar hine zai hana cutar da wanda ya bayyana ta wanda ya ɓoye ta idan har aka ɓoye ta ɗin to za a samu kariya daga cutuwa to amma ina an kasa gane hikimar ubangiji cikin ɓoye al'aura Allah ya kiyaye to shine da haka yake cewa ana an so a ce mutum ya sunkuya har ƙasa kafin ya bayyana ta ya binnan ya tuɓe tufafinsa annabi umar annan nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza arada al-haja la yarfa'u sawbahu hatta yadnuwa min al-ardi ka gani abdullahi dan umar Allah ya hada mu da shi a jannatul firdaus yace lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kana ya kasance idza arada alhajata idan yana biya bukatar ya je biya bukata la yarfa'u thawbahu baya daga tufafin shi hatta yadnuwa min al-ardi har sai yayi kusa da ya sunkuya a kar yana dab da tsugunna sannan yake daga abin nan tufafin shi an gane magana da kyau ko za ka ga akwai mutane masu kokarin haka alhamdulillah masha Allah tunda ba kowa ne ya zama jahili ba ai ko ko ba haka bane akwai masu ilimi akwai kuma masu tsoron Allah to za ka ga wasu suna kokari wajen kiyayewa masha Allahu tabarakallahu amma gaskiya akwai mutane da dama wanda za ka ga cewa babu ruwansu wannan hadisi da muka ji Ibn Majah ya fitar da shi haka al-Imam Tirmidhi ya fitar da shi shi ma hadisin a ainihin wato Anas ne kuma ya kawo shi muktasar ya zo a cikin muktasar na Muslim ko da kuma sahihu sunan Abi Dawuda shi ma ya fitar da shi ina fata an fahimta to wannan kenan don haka a wannan kenan sannan a matsala ta shida ko ladabi na shida bayan abin nan rashin daga tufafi har sai an kusanci ƙasa yace wala yajuzu istiqbalu alqiblat wastidbaruha fi sahara wala fil bunya baya dacewa ko baya halatta mutum ya nisanci ya fuskanci alƙibla ko kuma ya juya mata baya a sahara ko kuma a wani abu makamancin haka wato idan za ka biya bukata kenan an fi so ka kalli kudu ko ina ko arewa in kuma har Allah ya kaddara ban ɗakinka an gina shi a bisa wannan to in ka zo sai ka ɗan karkace a gurin zama jama'a kun fahimci magana kaɗan juya komai kankantan juyawa ya zamto dai ba direct gabar kake fuskanta ba ko yamma ba ba direct kuma kana bawa ina ne baya ba alƙibla ba za mu zo mu ji hadisi yanzu nan akan haka in Allah ya jarrabe abin nan gidanka an gina ban ɗakin ka yana kallon gabar da yamma yadda sai dai ka juya gabar baya ko kuma ka fuskance ta to in ka tsugunna za ka biya bukata sai ka ɗan karkace haka na fata an fahimta ko da ɗan kaɗan ne to ya biya bukata amma dai kar ka kalli direct gabar ko kuma ka kalli yam abin nan ka juyawa gabar baya an abi ayyuban ayyubal ansari radiyallahu anhu an annabi sallallahu alaihi wa sallama qala idza ataytumul ghaida fala tastaqbilul qiblata wala tastadbiruha walakin sharriqu aw gharribu qala abu ayyuba faqadimna shama fawajadna marahida قد بنيت نحو الكعبة فننحرف عنها ونستغفر الله تعالى وفي رواية ونستغفر الله عز وجل yace daga Abu Ayyub al-Ansari Allah ya hada mu daga Abu Ayyub al-Ansari a aljannar Firdaus jama'a Abu Ayyub al-Ansari din nan yana daga cikin wanda suka ba manzon Allah masauki lokacin da yazo ina yazo Madina wasu malamai ma suka ce a filin sa aka gina masallacin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama annabi da ya nemi ya sayi gurin ma suka ce sun kyautar mishi kawai sun bashi kyauta saboda haka su Abu Ayyuba su suka fara bada filin gina masallaci an gane magana da kyau ko kullum ana ta zuwa ana roƙonka kana cewa ba za a sayar din ba ma sayarwar ma wai ba za ka yi ba ba ma ka bayar kyauta ba to ka ji in dai kai mai son sahabbai ne da ayyukan sahabbai to su Abu Ayyuba su suka fara gina masallaci suka bada filin gina masallaci na fata an fahimci magana saboda haka kayi kokari kai ma ka bi tafarki irin nasu Allah ya hada mu da su a jannatul firdaus Abu Ayyub al-Ansari a yake cewa ya karbo daga manzon Allah annabi yake cewa idza ataytumul gha'ita idan kun je yin bayan gari fala tastaqbilul qiblata kar ku ainihin wato fuskanci alqibla wala tastadbiruha kuma kar ku juya mata menene baya yace walakin sharriqu sai dai ku kalli ainihin wato kudu aw gharribu ko ku kalli ainihin wato arewa wato ku kalli ainihin wato kudu ko arewa jama'a kun fahimci maganar da kyau ko ya sa nan ba hudu yace ya zo a cikin mukhtasar na muslim sannan kuma a ya zo a cikin sahihu sunan abi dauda ko qala abu ayyuba abu ayyuba al-ansari yace faqadim na shama to sai muka yi hijira zuwa sham lokacin hijirar farko kafin a tafi makka a abin a tafi ina madina ya ce to sai muka yi ƙaura lokacin annabi an bashi dama mu tafi zuwa habasha a ga abin nan ƙasar sham fawajadna a marahiza sai muka je muka samu banɗakai kad buniyat na hawal ka'aba amma an gina su suna kallon ina eh ka'aba yace to fanan harifu anha to mun tsugunna zamu biya bukata sai mu dan karkace mata maimakon da zamu tsugunna direct mun juya wa ka'aba baya muna kallon yamma yace to sai mu dan karkace haka ko mu dan karkace haka ina fata an fahimta kawai da kafar ka zaka dan juya kawai ka tabbatar dai ba darin gabar kake kalla ko ka juya gabar baya ba kawai shine ba wani wahala a ciki wannan na faɗa ne saboda kar wani yanzu ya ce to shikenan yanzu malam mu bar mu da aka gina su suna kallon gabar da yamma yanzu ya zami a'a ga mafitar Allah ya fi fama mana mafita daga gurin manzon Allah an gane magana da kyau ku su Abu Ayyuba suka ce haka muka yi kuma annabi yana lokacin da a ce abin da suka yi ba daidai bane da ya ce musu ba haka bane lalle sai an kalli kudun nan ko arewa kai tsaye zama kun fahimci magana da kyau ko kuma wannan ga abin nan ban ɗakin da yake ginanne da kuma fili domin akwai malaman da suka ce idan ban ɗaki ne ginanne ko ina ma ka kalla gaskiyar magana magana ba ta tabbata ba wannan hadisin na daga cikin abin da ya nuna cewa ba haka magana take ba kun fahimci magana da kyau ko saboda haka magana tabbatacciya ita ce ko da ginan nan ban ɗaki ne yana kallon alƙibla kai tsaye to in ka zo za ka biya bukata ka karkace masa kar ka kalli alƙibla kai tsaye ko ka juya mata baya kai tsaye wannan shine abin da ya tabbata a sunnar manzon Allah jama'a kun fahimci magana da kyau ko kuma wannan kalubale ne ga wanda zai gina gidan shi misali wanda bai gina ba yanzu yana so zai gina nan gaba to kawai in ka tashi sai ka kalli wannan wannan yana daga cikin adabul bina wato ladubban gina gini ko kun san jama'a akwai littafi da wani malami ya rubuta adabu bina'il buyut ladubban da ake gina gida ya ya kamata a gina gida me yau haƙƙin da ke tsakaninka da makwabtanka wajen gina gida tazaran nawa ake bukata tsakanin katangarka ta makwabcinka ya halatta a jingina katanga da katanga ko bai halatta ba in ya halatta wanne dalili wanne hanyoyi za a bi a jingina in bai halatta ba mai dalili ya ake gina banɗaki ɗakuna nawa ya kamata a gida kar su kasa kar su gaza adadi kaza idan aka gina ɗakunan da suka zarta adadi kaza menene hukuncin haka sannan menene hukuncin ɗakunan da aka gina su su dai ba saukar baki ake yi ba su kuma babu kowa a cikin ɗakuna sannan ba a ƙaro iyali ba haka ne ko ba haka ba an bar ɗakuna kawai sai dai a kulle su wata rana bayan sati biyu ko uku a buɗe a share su a kaɗe kura a ƙara mirwa a kulle shin wannan ɗakunan suna tsine wa masu albarka ko ba sa tsine musu akwai rikici fa wallahi tallahi akwai rikici adabu bina'il buyut ladubban yadda ake ginin gida musamman akan wannan shi kuma ya rubutu yaya ya kamata a gina gida ya faɗin ɗaki ya kamata ya zama me hukuncin ka gina gida ka zo kana saka wasu abubuwa a cikin gidan na hayaniya da yake damun makwabtanka da sauransu wallahi malam in ka je littafi ne dami guda amma akan ginin gida kawai aka yi shi akwai aiki billahi la ilaha illa huwa Allah shirye da mu to shine yake cewa a fawajannal marahi da kad buniyat nahwa al-ka'aba muka samu bandakai an gina su suna kallon ka'aba fanan harifu an ha sai mu dan kaukace musu wa nastaghfirullah ta'ala sai mu nemi gafara Allah ma'ana tare da hakan tunda ba haka annabi yace mana ba karka cewa muka yi amma tare da hakan muna yi muna istighfari muna cewa Allah ka yafe mana kaga dai an karkace din ka duba sahabbai mana amma kai ba ruwanka yanzu gabar din kake kalla kai tsaye kana yi wa gabar fitsari jama'a ba fa fitsari ko bayan gari ba hadisi ya tabbata annabi ya ce man basaka tijahal qibla wanda diye kaki sai kalli gabar kai tsaye sai tofa yace jaa yawmal qiyamati wa taflatuhu baina ainihi gobe kiyama zai zo kan fuskarsa dame dame da kaki Allah zai sa mala'iku duk su taro kakin da ka tofawa gabar alƙibla a manna maka shi a goshinka don haka ƙiyama in ta tashi kaga mutum ya zama dalo gaji ma'ana fuskarsa da goshinsa dame dame da menene da kaki to irinsu ne wanda idan suka yi hakan na su tofa wa alƙibla ba a so ka tofa kaki zuwa ga alƙibla jama'a kun fahimci magana? yasa ya zo ruwayoyi ingantattu karanta mu ta Imam Malik ruwayoyi ingantattu suka ce mutumin da yake cikin sallah sai kaki ya zo masa ko majina ina zai tofa ko a sa aljihunsa ko kuma me a ƙasan sawunsa ya ɗaga tafin sawunsa ya kwambala ƙasa kaga ai ba haka ya kwambala ba ko sai ya ya taki saboda haka a fiqhun malikiya wannan aljihun naka ba na sa daloli bane da kuɗaɗe da nerori na tofa yawu ne idan kaki ya zo maka a cikin sallah jama'a kun fahimci magana amma yanzu fa khalafa min ba'dihim khalfun sai muka juya muna ta sa nerori a ciki ina fata an fahimta to jama'a in ya tabbata cewa tofa kaki a ga alƙibla wata uquba ma Allah zai mutum a gobe kiyama ina ga mutum ya kalla alƙiblar ya tallafa tsari ina ga mutum ya kalla alƙiblar yayi bayan gari bai tabbata a sunnar manzon Allah ba wannan laifi ne kwarai da gaske jama'a kun fahimci magana da kyau ko Allah shi yadda ladabi na bakwai daga cikin ladubban biyan bukata a wa yahrumu takhalli fi tariqin nasi wa fi zillihim haramun ne mutum ya biya bukata akan hanyar da mutane suke wucewa hasa akwai mar har a cikin gari fa ba wai a jeji ba cikin gari malam tsakiyar hanya wani kawai da daddare ya dawo daga hirar shi dama goro ne tuzuru muzuru ba shi da iyali ba mata a ɗaki da zarka yake fulo haka ne ko ba haka ba to bayan gari ya ritsa shi shi kuma cikin gida an kulle inna lillahi wa inna ilaihi raji'una ɗakin zaure kuma ba ban ɗaki a ciki wallahi malam kawai sai ya nemi kan hanyar mutane kan hanyar mutane sai ya biya bukata za ka ji yanzu nan me hukuncinka ko kuma inuwa inda jama'a suke taruwa su huta sai zai biya bukatarsa a gurin jama'a kun fahimci magana da kyau ko duka wannan bai tabbata a me ba a shari'a ba shari'a ba ce da wannan ba to amma haka za ga mutanen mu suna yi sai ka zo kawai kana wucewa wallahi malam kawai sai ka ji laima da danko a kafarka sai ka dauka ko wani dan mangwaro ne ka taka ko wani abin nan ko ayaba ne sai can kayi nisa da tafiya kawai sai ka ji alamun wari inda da rana da kudaje sun fara binka ka tsaya sai ka ga ashe bayan gari ka taka kuma a tsakiyar hanya wannan cutar da mutane ne annabi doka bayar cewa abin da zai cutar akan hanya a yi ne a kawar da shi har ma ya tabbatar da aljanna ga wanda ya samu wannan akwai mutumin da annabi ya ce ra'aituhu ya taqallabu na ganshi yana ta kaiwa da komowa fil janna a cikin aljanna fi shajaratin qata'aha ala zahari tariqi kanat tu'dhin nas dangane da wani kututtire da ya gani kan hanya yana cutar da mutane sai ya dauko adda ya dauko migirbi ya dauko bane ne ya zo shi kwana da kwanaki dinga tonan sa san da ya kwakule shi ya cire shi gaba daya ya mai da kasar ta lebur annabi ya ce na ganshi yana shawagi a cikin aljanna saboda wannan abin da ya yi kaga kenan mafhumul mukhalafa na wannan maganar idan mutum ya cire abin da zai cutar ga mutane daga kan hanya ya samu me aljanna to in kuma ya kawo abin da zai cutar da mutane fa me zai samu shine mafhumul mukhalafa na hadisi kenan mafhumul mukhalafa kenan jama'a ji tsoron Allah a kiyaye waɗannan zunub ne istihana bihan nas wato wasu zunubai ne wanda mutane suna kallon su wata hasabuna hu hayyina ana kallon su masu sauki wa hiya inda Allah azim alhalin kuma suna da girma a gurin Allah an abi hurairata anna nabiy sallallahu alaihi wasallam qala ittaqul la'inaini qalu wa man la'inani ya rasulullah qala alladhi yatakhatta fi tariqin nas aw fi dhillihim kaji ko annabi muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace ittaqul la'inani ku ji tsoro ku yi taka tsantsan da la'anannu guda biyu alla'inaini qalu wa man la'inaini ya rasul la'inani ya rasulullah sahabbai suka ce su waye la'anannu guda biyu tsinannu guda biyu ya manzon Allah kala sai annabi yace allazi yatakhalla fi tariqin nas mutumin da yake biyan bukatarsa akan hanyar mutane mutum ya je tsakiyar hanyar mutane ya biya bukatarsa aw fi zullihim ko kuma ya je nemi inuwar da mutane suke hutawa dan ya ga yanzu da daddare ne ba kowa duk an watsa an tafi gida da rana akan taro a huta da daddare kawai sai je hiya ainihin wato yi musu bayan gari a gurin annabi ya ce ku yi taka tsantsan da waɗannan la'anannun guda biyu Allah kiyaye wannan hadisi sahihi ne ya zo a cikin sahihu ibnu majah imamu abu dauda ya fitar da shi imamu muslim ma ya fitar da wannan ainihin wato hadisi wa lafzuhu amma lafazin muslim yadda ya zo Allah anaini alla'anaini qalu wa man la'anani tsinannu guda biyu la'anannu guda biyu Allah ka tsare mu daga tsinuwarka ya Allah abu na gaba na takwas wa yukrahu an yabula fi mustahammihi an kyamaci mutum yayi fitsari a mustaham kamar ka ce a cikin baf dinsa irin baf da ake tara ruwa hakan nan yawanci gidajen manya za ga suna yi sai a toshe shi sai a buɗe marfan ya tara ruwa sai mutum ya kwanta ciki ya wanka ko to ka san wani kawai sai ya sake fitsari a ciki kai wato wani lokaci wallahi wani gayan ma shi yasa wallahi wani gayan ma kazanta ne Allah kawai sai ya sake fitsari kaga yanzu yana fitsari da me yana wanka da me da fitsarinsa to an hana sai ka fita waje kai fitsari sannan sai ka dawo ciki sai ka abin nan an gane magana da kyau ko wasu kuma suka ce ana nufin swimming pool kusan shi ma ɗaya ne swimming pool shi ne mustahab wato gurin da kake nutso kai wanka a ciki so bai kamata kana fitsari a ciki ba tunda ai wankan da kake me kake wankewa datti ne da najasa ko to yanzu kuma me kai a cikin ruwan najasa ko datti ka zuba a ciki sannan kuma akwai yiwuwar iya cutar da kai a lafiyarka bayan kasancewar ka sa najasa a ciki ina fata an fahimci magana tunda za mu zo mu ji daga cikin nau'ukan wankan janaba ya halatta mutum ya yi nitso a swimming pool ya fito da nufin ya yi wankan janaba kuma ya yi wankan in kai sufa kai madakolo ka nutsu ciki da nufin za ka yi wankan janaba in dai jijjikinka ko ina ya shiga in ka fito magana ta kare wankan ka yayi bi mu a hankali kar yi musu za mu iso gurin an gane magana da kyau ko yanzu flashin aka yi maka please call me ne aka yi ma ba a iso ba tukunna za a iso insha Allah to kaga in ya tabbata kenan to yanzu gurin da kake irin wannan fitsarin kaga ba za ka yi masa wannan ko ba haka bane dole sai a kiyaye ko Allah ya kiyaye mu gaba ki daya an humayd an humayd al-himyari qala laqitu rajulan sahiban nabiy sallallahu alaihi wasallama kama sahibahu abu huraira daga humayd al-himyari an gane ko yake cewa laqitu rajulan na hadu da wani mutum sahiban nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wanda ya zauna da manzon Allah kama sahibahu Abu Huraira kamar yadda Abu Huraira ma yi sahabbantaka da manzon Allah qala yace mana naha rasulullahi sallallahu alaihi wasallama a a naha rasulullahi sallallahu alaihi wasallama annabi sallallahu alaihi wasallama ya hana ya hana an yamtashi ta ahaduna kullu yawmin kullum a ce mutum yana nan a wajen taja menene taja gashinsa al'imtishar Allah ya manzo Allah ya hana kullum kullum ana so ka dinga tsallake akalla rana ɗaya kwana ko kwana biyu aw yabula fi magtasilihi ko kuma mutum yayi wanka a gurin me eh fitsari a gurin menene gurin wankan shi an gane magana da kyau ko bai halatta ba saboda haka mutum sai ya kiyaye ina sauri mai iso nan ba na goma ne tunda an nuna min lokaci wa ya harumul baulu fil ma'in rakit sannan an hana yin fitsari a ruwa wanda yake tsaye guri daya shine kamar swimming pool din da muka faɗa ko kuma tafki ko rafi ina fata an fahimta tunda shi baya gudu dama abin da yasa aka halatta yin fitsari a cikin kogi har da bayan gari duk zaka iya yi a kogi kogi ya halatta ai fitsari ai bayan gari kuma a ɗebi ruwansa ai alwala a sha wa zai gaya min me dalili saboda yana gudu inda kai bayan garin to yanzu inda za ka gama ka tashi a gurin in ka zo za ka ɗebi ruwa ba ruwan wannan bayan garin ba ne shi tuni ya wuce ya yi gaba jama'a kun fahimta wani ruwa ne mai tsarki ya maye gurin nan haka za ka iya amfani da shi wannan dalilin ya sa aka halatta yin amfani da ruwansa ta fannin ibada da kuma ta fannin al'ada sai dai idan misali an bincika an ga zai cutar da mutum saboda kasantuwar akwai kazanta da najasa a ciki to wannan kuma sai a kiyaye yin amfani da shi wajen al'ada ma'ana yin girki ko kuma sha ko wani a makamancin haka amma ibada ya halatta saboda shi ba ruwa ne mai gudu ba amma ruwan rafi ko ruwan tafki wannan baya halatta a yi amfani da shi na ibada da na al'ada gaba daya me dalili saboda a kwance yake guri ɗaya yake zagayawa da haka idan ka yi fitsari ko bayan gari to wannan najasar tana nan a wannan da'irar tana ta kaiwa da komowa ina fata kun fahimta so a karkashin wannan in kai amfani da shi to kai amfani da ruwa wanda yake mai najasa don haka an hana ainihin wato wannan duk da cewa kuma an ba ku manta ba ai mun tattauna akan adadin ruwan da najasa take yake yake zama najasa ko kamar hadisin idza kana al-ma'u qullataini lam yahmil al-khabas idan ruwa ya kai yawan tulu biyu to najasa ba ta bata shi mun tattauna wannan a farko farkon karatun mu ko wallahu ta'ala a'lam to shine don haka an jabir an nabi sallallahu alaihi wasallam annahu naha an yubala fil ma'ir rakid a manzo Allah sallama in ji jabir ya hana ayi wanka a ruwan da yake menene kwanta guri daya an gane sahihu ibnu majah ya fitar da shi imam muslim ya fitar da shi haka al imam nasa'i ya fitar da wannan hadisi hadisi ne ingantacce za mu tashi namba ta goma wa yajuzul bawlu qa'iman wal qu'udu afdalu ya halatta a yi fitsari a tsaye na fata an fahimta sati mai zuwa a biyo mu karatu insha Allah shi yasa na yi sauri mu tsaya gurin dan na san akwai tattaunawa a gurin da izinin Allah abin Allah ya bamu ladan abin da muka karanta wanda muka yi kuskure ko tuntuban harshe da ni da ko Allah ya taimana hadha huwa ma indana billahi tawfiq wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh No? Mm.